بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد ونفوس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره مثل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قاموا سيقبة كراتون مشكلة تابل لغيرنا تجينا littafin koyon larabci durusu lugatul arabiyya da mu tashi a darasu sabi uku darasi na bakwai shi ma dai har yanzu almunaqashatu bainal ummi wa abna'i tattaunawa tsakanin uwa da 'ya'yanta maza can bana mata nan abna 'ya'ya. mun gani to ana cikin haka bana tun za su shigo amma yanzu dai an fara magana ne da abna ‘ya'ya maza. Abuwan bainal abu kai baba da ‘ya'yansa maza daga ƙarshe ‘ya'yansa mata ma he tattauna da su su To al'abu baba ya ce aina da haftun ba da darasi ya abana ya fi yana ina kuka ina kuka je ne bayan darasi. Al'abuna wa yayin suka ce zahabna ilal mal'abi mun tafi gurin wasa. Mal'abi mun tafi gurin wasa. alamu baba ya ce a kurat alkadami la'ibtum an kurat sallah sallaci shin da kwallon gaba kuka yi wasa ko da basketball al'abna yayin suka ce la'ibna al-yawma kurat alkadam yau mun yi wasa da kwallon kafa la'ibna kurat sallati fil uzbu'i mafi mun yi wasa da basketball ne a satin da ya wuce alamu baban ya ce amma da hafin idan maktabati yau yau ba ku je library ba alabuna ya suka ce bala da hamna lalle mun ji alawu baba ya ce ma za karatun hunaka me kuka karanta a can hunaka a can huna nan hunaka can me kuka karanta a can alabuna ya suka ce qara'ana su mun karanta takardu kamar irin misali da rubu da sauransu takardu haka ba qur'ani alawu baba ya ce asamitumul akbara min ila bidati yau shin kun ji labarai daga gidajen rediyo yau al'iza'a shi ne gidan rediyo alabuna ya suka ce na amtami ina ha mun ji ta mun ji labarai alabuwa baya ce min ayi iza'atin samitum daga wani gidan rediyo kuka ji alabuna wa ya suka ce sami ina min salatu iza'atin mun ji daga gidajen rediyo guda uku min iza'atin riyadi daga gidan rediyon riyad wa iza'atil qahira da na qahir al qahira wa idaati London da na London. Alawa baya ce samitu na ji anna bilala lalle bilal maridun bai da lafiya kaga anna bilala ismu anna maridun kabaru anna na ji lalle bilal bai da lafiya wa annahu fil mustashfa kuma yana asibiti mustashfa asibiti mustashfa wilada asibitin haihuwa na'am asayihun hada wannan labarin gaskiya ne al'abna yayin suka ce na'am eh hada sahihun shafahu Allah ce gaskiya ne Allah ba shi lafiya halabu ya ce amin mata da kalar mustashfa to yaushe ya asibiti al'abuna ya suka ce da kala kabila talata da ayyami ya shiga kafin kwana uku ya asibiti kwana uku da suka wuce mun gani kwana uku baya ya shiga asibiti a karfe shi alabu baba ya ce ainihin kitab zurgilafil ahamarin ladi kana fi gurfati a ra'aitu muhu ina littafin nan mai jan bango wadda yake ɗaki shin kun gan shi? mun gani? yusuf ya ce ana a kasu hulbari hata ni na ɗauke shi jiya da daddare na gaya mana bari a jiya da daddare am jiya kawai wa ƙara'atu nisfahu kuma na karanta rabinsa kaga yace da wa ƙara'atu sai a ce ne nisfa saboda ne maqulun bihi ƙara'atu fili ne da fa'i ƙara'a wata ufayi karatu lisu na karanta rajinsa alabu baba ya ce aina almajalla ina almajallata lati kanat ta ta zakal kitab ina mujallar nan da take karkashin wannan littafi wancan littafin da zakal kitab wancan littafi bilal ya ce a hadi hiya shi wannan ce alabu ya ce la almajallatu zatul jilatil akbar ta majallar nan tana da bango yalo shine yasa yalo marwan yace hiya ingi tana guna akasu haliyama yau na dauka to yarinul jaras qararawa na bugawa kaga mudari yarinul jaras qararawa na bugawa fa yaqum marwan sai marwan ya tashi wa yaftul babu ya bude kofa wa tadkhulu akawatu sai yan uwansa mata suka shigo yanzu bana ce albana daya mata suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aljami dukkan su su iyayen da daya mazan kenan suka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah baba yace aina zahabtunna ya banati kun gani aina zahabtunna ina kuka je ya yana mata albanatu suka ce zahabna li ziyarati almudirati mun tafi don ziyaran shugaban makarantar mu mace Alabu yace a mashaituna am zahabtunna bis sayyara kun tafi da kafa ne ko kuma da mota albanatu suka ce mashaina mun tafi da kafa ne li'anna baita ha qaribun li'anna baita ismu inna baita eh li'anna baita hadin ya da miri oh mace ce ko sai mata ce principal li'anna baita ha qaribun kabaru inna domin gidanta a kurkusa yake min madrasa tana yana kusa da makarantar mu huwa bainal masjidi wal madrasa yana tsakanin masallaci da makaranta shi yasa suka tafi da kafa al'abu yace a wajen tunna hadil baiti kaga me yasa aka ce tunna saboda nunin mutuwa shin kun same ta a gidan albanatu ya suka ce na'am wajanna ha mun same ta jalasna inda sulusa sa'atin mun zauna a gurin ta minti 20 shine sulusin sa'a awa ɗaya ba minti 60 ba me ɗaya bisa ukun ta 20 mun zauna a gurin ta minti 20 wa karajna min baiti fi sa'atil kamisa mun fita a gidanta karfe 5 mun fita daga gidanta misalin karfe biyar ana fa duk mutum ya gane ya zai faɗa al'ummu mahaifiya ta ce yanzu kuma mahaifiya ta sako ba ce ara aitunnal mikna sata ya bana ya koya ya mata kun ga tsintiya eh mikna sa in ka ce ba mun karanta hadisi ba lalle wani mutumi ko wata mata takkunnusul masjida takkunnusu gani dama da yawa sunan abu in an zo aiki da tega misali da kawatin dutsen guga to kawa ne ai ya kawi gani shine aiki ya ba su ana kasiran wa ma wajatu sai na bincika na neme ta sosai ban same ta su'adu sai ta ce ana wazatu da ta sullan hada saba ni na je ta karkashin matakala da asuba a wannan safiyar na je ta karkashin matakala sullan matakala Marwan ya ce ya ummi ati sallajati ma'un baridin shin a fridge akwai ruwa mai sanyi na hannu idashun mu muna jin ishirwa alummu ta ce abushin sai barin ciki fiya ma'un baridin wa asiru burtukanu burtukanu a ciki akwai ruwa mai sanyi da kuma mai lemo da aka tsatsa shi ne za a ce ruwan lemo asiru burtukanu ma ruwan lemo mun gane? lemo mana lemon zaki shi ne burtukanu to ga tamarin ajib anil asilatil atiya amsa wannan tambayo aina zahaban abna bayna baba da dar ya ya mazan suka tafi bayan darasi ya za a ce tun an tashi zahabu ila al-mal'abi ala rashi ake so ماذا قرأوا في المكتبة قرأوا الصحف قرأوا الصحف من أي إذاعة سمعوا الأخبار من ثلاث إذاعات لندن ذات القاهرة ذات من الذي أكد الكتاب وعنيني لو لتاني هو يوسف من الذي أكد المجلة sai zama marwan aina zahabatil banat ila ya mata suka tafi zahabna ila ziyaratil mudirati kam daqiqatun jalasna inda al mudira nisfu sa'a aina baitul mudira بين المسجد والمدرسة أين وضع السؤال المكنسة da hadhihi alama sa da hadhihi alama sa امام الجمل السيئه وهذه العلامه خطا امام الجمل التي ليست ليست سيئه لعب الابناء كره القدم في الاسبوع الماضي دخل بلال المستشفى قبل ثلاثه ايام صح. سمع الابناء الاكبار من اذاعه القاهره واذاعه الرياض واذاعه لندن نعم الكتاب غلافه اصفر خط. بيت المديرة بيت بيت المديرة بين المسجد والمدرسة نعم صح
الأم وجدت المكنسة
نعم صدق وأجب عن الأسئلة الآتية هذه الأسئلة ليست مبنية على درس السائل كم زمان وقد كنت بعد بعد العلاقة الزنسية متى كرجتم من الفصل
خرجنا كرجنا وانا وانا أنا هيك كرجت نعم أين ذهبتم بعد الدرس؟ إلى المزرعة من أي إذاعة سمعتم الأخبار؟ من إذاعة بروجرس و... وأمانة و... ما شاء الله الكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ نعم أنس الفائلة في كل من الجمل الآتية wannan fa'ili za a mai da shi mace cikin duk jumloli da zo ga misali yayi asharibtumul qahwata ya ikwan asharibtumnal qahwata ya akhawat aqara'tum hadhihi almajallata ya ya rijal ya rijalu ya ne ya nisa ko ya fata ya ko ya afahimtumud darasal jadida ya abnai يا بناتي متى كرتم من المدرسة يا أولاد هو يا توشكين أسميتم الآذان يا إخوان يا أخوات يا أخوات أرأيتم المدرس الجديد يا إخوان مدرسة جديدة شوف أمام كل آه، أمام كل جملة بما يلي صيغتان للفعل اختر الصيغة الصحيحة وأكمل بها الجملة fahimci wannan shi kuma gaban kowane jumla da ka gani akwai siga biyu ta fi'ili ko karatun ko karatun nan to ka zaɓi siga mai kyau kuma ka cika wannan abun da ita lambawa ne ce alƙur'anul yauma ya abnai wanne za ka ɗauka karatun ko karatun nan karatu to ga a ta fara a karatunul qur'anal yawma ya abnai mun gane mata da gida min makkata ya ikwan raja'atum aw raja'atun raja'atun to saboda ikwani ba to kenan mata raja'atum min makkata ya ikwani a dash dash wujuhu kunna bisabun gasaltum ko gasaltunna aga sultunna wujuwa kunna bisabun min ayi iza'atin dashi dashi al-akbar ya banati sami'tum aw sami'tunna sami'tunna na'am min ayi babin dashi dashi al-masjida ya ikwani dakaltum aw dakaltunna dakaltum lima dashi dashi an-nawafida ya banati fatatum aw fatatunna fatatunna masha Allah ta'ammal al-amthila thumma dukun kana ala al-jumlati al-atiya ka kula da wayannan misalai da za su zo sannan ka shigar da kana a jumloli masu zuwa misali al-mudarrisu fil fasli kana al-mudarrisu fil fasli kamla kamsi da kai kin ka minti da rashi minti biyar baya ko at-tullabu fil maktabati kana at-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'ati ka gani ummi fil madbar kanat ummi fil madbar qabla hadith to al mudir fi ghurfatihi qabla sa'ati to kana fi ghurfatihi qabla sa'ati al wazir fi london dash that qabla usbu akifi makkata dash dash qabla arba'ati ayyami kana al akif
أيام الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة الطالبات في المكتبة في الم- في المكتبة قبل قليل نعم كانت الطالبات تأمل الأمثلة ثم قرأ الجملة الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكن الأخرى to ka karanta wannan ka kula da wannan misalan ka karanta jumlan da za su zo sannan ka yi wasalin min da ne da kuma harafin da wa hurufu sakina ukura da wasu harufa wadda suke daura ne a qara'atu madal kitab a qara'atumul qur'ana a qara ka gani a qara'atum alqur'ana sai shi a qara'atumul qur'ana kun ga da zama ara'aytum hamidan ara'aytum almudarrisa ara'aytumul ka gani ana shigarwa yake alkum hadha albayt alakum hadha albayt to
ومن هذا البيت kharajat amila kharajatil bintu mana man hadha alwalad man alwalad ke ka gane abin da yake so ya gane sunan da wuce to ga wasu ga ɗauri sai plus ɗauri kaga an samu lishi kawuta kinai ɗauri a hada da ɗauri shi zai ba da yin kasara a baya kun ga yadda abun yake ɗauri ne plus ɗauri shi zai ba da dole harafin baya din a mai kasara
هل هل يكون كمان زي كده؟
harafin baya dai a mai kasara يعني كمان انا علمتكم ال- لا شيء misali ko to asali ya haka ne ko ya za a kan su sai ce maka tauri plus tauri sai ce maka equal to kasara a harafin baya dole mun gane eh in aka mai kisira sai a yi plus sai a yi salam mun gane dan dan وهم قالت ان اعرف لي eh sai a ce kala til kaga ga kasaran wannan kasaran ko to sannan sai baka to kuma sai dan dan sai min misali ko plus ɗauri sai sai maka iskar trajet min plus alakumul banatu wala humul banun alakumul alakumul banatu wala humul banun kaga shi ke to to ga misali na Mhm. Mhm. mauza ayaba ayaba akaltumul asali akaltum kun gani jalaltum fil fasil dakaltumul masjida fahimtumul darasa fahimtum kaga shi kuma darasan fiqh سمعتم الأذان ماذا أكلتم ألكم هذه السيارة ألكم الكتب man hada rajul man al fata kaga shi yana nuna na shigarwa katabtu talibatan katabati talibatu dar ana al-mudira karanta al-an sama al-mayad daraba plus hu sace daraba daraba plus hu darabtu ay larabtu darabat darabta plus hu darabta darabti plus hu darabti darabti darabtu plus hu darabtu darabtum plus hu darabtum wa ha darabtum ngani darabtum plus hu is equal to darabtum ko plus wa plus ha is equal to darabtum lokaci ya yi to sai mu su tashi dan mun doko za mu tashi darasi na takwas sai a biki to inda ba gane ba sai a yi no karanta da yalla ba dai kuskure Allah ya kula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum